أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da darasin mu a zango na biyu malam rahimahullahu na cewa daga cikin manhajin ahlus sunna wal jama'a shine wal imanu bil qisas yawm al qiyamati bainal khalqi kullihim mun yi imani da cewa akwai kisasi ran tashin kiyama tsakanin halittu gaba ɗayan su kisasi sakayya tsakanin bayi game da ayyukan da suka yi azzalimi za a kwato hakki daga gare shi a baiwa wanda aka zalunta ta kowane irin nau'in zalunci mutum yayi ya ce bani adama tsakanin 'yan adam ne wasu ba da zakuna da zabobi masu farmaki wal hawam da kuma sauran kwari hatta lizarrati min zarra hatta ga kiyashi daga kiyashi sai Allah ya kisasi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tu'adduna al-huquqa ila ahliha ran tashin kiyama za ku ba da haƙoƙi ga ma'abotansu a cike ce hatta yi ƙara lishatil jalha amina shati alƙarna har sai an sakawa tinkiya da ba ta da kaho daga tinkiya mai kaho rago don kahonsa ya zungure ta ita kuma ba ta da kaho ta ja gefe ta tsaya to sai an yi sakayya tsakaninsu hatta ya khudha Allah li ba'dihim min ba'din har sai Allah ya kwato wa sashi daga sashi hakkin wannan za a kwace a bashi li ahli jannati min ahli nari Allah zai kwato hakkin yan aljanna daga yan wuta wani ya zalunce ka kai zaka je aljanna shi zai je wuta ba za ce a tunda kai aljanna zaka shi za a shi wuta shikenan ai wutan ma ta ishe shi a'a a zai je wutan ma sai an kwato hakkin kafin ya je in yana da mai kyan da in ya shiga wutan zai fitar da shi kaga zai dan samu leti na fita in kuma baya da mai kyau da za a baka to sai a samu wani zunubin ka alafta masa sannan wali ahalin nari min ahalil janna haka za a kwato hakkin yan wuta daga yan aljanna shi don zai je aljanna shikenan a'a in dai akwai wanda ya zalunta daga yan wuta ko kafiri ka cuta sai Allah ya kwato wa kafiri na hakkinsa kafin ka je aljanna wali ahalil jannati ba'dihim min ba'din ‘yan aljanna da ‘yan aljanna ma sai Allah ya sa kayya duk za ku je aljanna amma wannan ya zalunci wancan to sai an kwato haƙƙi daga wannan an baiwa wancan kafin su shiga wali ahalin nari ba'dihim min ba'din haka daga ‘yan wuta zuwa ‘yan wuta dukkan su wuta za su amma sai an kwato haƙƙi daga wanda ya zalunta zuwa ga wanda aka zalunta daga ‘yan wutan kafin kuma su haɗu gaba ɗaya su je wutan ana ana tabbatar mana da cewa Allah maɗaukakin sarki mai sakayya ne mai adalci ne mai hisabi ne tsakanin bayinsa na'am wal ikhlasu wa ikhlasu al'amali lillah wannan manhajin ahli sunna yana tabbatar da yin aiki don Allah ikhlasu al'amali lillah in zaka yi aiki kai shi don Allah ba ganin mutane ba mun san aikin salih yana da sharadi biyu ko na farko ya zama to an yi shi don Allah na biyu kuma ya zama an yi koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam cikin aikin ko don Allah kake yi in ba yadda annabi ya koyar bane Allah bai so ko ka yi koyi da annabi in ba don Allah kai ba Allah bai so dole a taiquna khalisan ha sannan kuma ya zamanto salihan faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada والرضا بالقضاء بقضاء الله هكذا واجبي ne manhaji na ahli sunna yadda da wato qada illahi wa qadari qada illa abinda Allah ya hukunta wa qadar al qada shine al qadar al qadar shine al qada sai da in aka hada su sukan bambanta kamar islam da iman ne idan muka ce al qada wal qadar wal qadar shine al qada hukuncin Allah ga abutun a azal ya rubuta zai kasance kaddarawa kuma faruwansa a wannan lokacin yana faruwa to yadda da wannan wajibi ne a karkashin wannan yadda da kaddaran Allah shine mutum na farko ya san cewa duk abin da zai faru Allah ya sani na'am sannan mutum ya yadda cewa Allah madaukaki ya rubuta wannan abin zai faru اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه الله ya riga rubuta shi abu na uku yadda da cewa Allah madaukaki da ganin damansa ne da mashi'arsa ne abin yake kasancewa sannan kuma na hudu mu yadda Allah shine ya halicci wannan abin faruwan abin da saninsa da yaddansa da ganin damansa da halittansa ke kasancewa mu yadda da wannan na farko ba abin da zai kasancewa sai Allah ya sani na biyu mu san cewa Allah subhanahu wataala ya rubuta na uku mu san cewa Allah subhanahu wataala ganin damansa ne abin ya faru na hudu mu san cewa ya shi ya halici wannan abin da ke faruwa in kana da wannan ba ka da matsala in ka ganka talaka Allah ne ya soka ka zama talaka to wa zai sa ka zama mai kuɗi in ya baka kuɗi kuma wa zai kwace la mani alima a'ta wa la mu'ti lima mana da halin da kaga kanka haka Allah ya soka kai dai kai abin da aka nemi maka shi wani duk basirarsa duk wayewansa zai je ya rubuta wa mutane da za su yi kuɗi amma shi ba zai yi ba kwakwa wani kuma bai iya kirga kuɗin ba dubu goma an ka ba shi zai wahala wajen kirgawa amma yana da miliyan biyar miliyan goma allah ne ba shi bai san yadda zai da kuɗin ba ya tara su a cikin buhu a ɗaki karkashin gado cikin akwati kai kuma ka san banki kaza kana menene eh through internet ma za ka dinga transfer na kuɗi meye amma ba ka da shi internet ba abinda baka sani ba amma kuɗin recharge card ba ka da shi ba ganin damansa ba ne huwa wannan huwa agna wa akna saboda haka subhanahu wata'ala mu yadda da cewa komai ya sani ya kaddara ya hukunta wasabru ala hukumillah daga manhajin ahlus sunna shine hakuri akan abin da Allah ya hukunta hakuri magani ne na kowane irin abu in kana cikin daɗi maka yi haƙuri balle kuma rashin daɗin in kana cikin daɗi in ba kai haƙuri ba in kana cikin daɗi ba kai haƙuri ba to ƙarshe za ka ji ba daɗi na'am in kana cikin daɗi ba kai haƙuri ba to wannan daɗin ba mamaki ya gushe in ya gushe fa tashi hankalinka zai fi na kowa ko ku duba wayanda suke barazana da abin da suke da shi ana tinkaho don yana da shi ya hau mota yana ta wani kum ga mutane ba sallama ba shiga harkar mutane ba tausayin na ƙasa ba girmama na gaba shi shi ne lokacin da Allah ya zame wannan abin da ya bashin sai ka ya zama abin tausayi ganiyul qaumi iftaqara kenan saboda haka in kana da shi kai hakuri ka bi shi a hankali na'am akan ni'imar da Allah ya baka na'am hakurin da zaka yi ma'ana wajen sarrafa abin da Allah ya baka din ai ka danna kanka daga girman kai hakuri ne as-sabru an ma'asiyatillah kame kanka daga sabon Allah tinkaho da kake ba sabo bane to kai hakuri ka danna zuciyarka wasu wasu Allah ya ba su wayo suna da sai ran da suna da kuɗi ne za su nuna ba su da shi sai in yana da shi zai nuna ba da shi wani yake gamin da kansa ya ce wallahi ran da kaga yana dariya yana wasa to bai da kuɗi ne in ya samu sai ya ɓata rai don kar a tsammaci cewa yana da shi Allah ya san bayinsa saboda haka malamai suka ce hakuri akwai hakuri akan bin Allah ibadar da Allah ya ɗora mana mu yi su yadda ya nema haƙuri daga musibar da Allah zai ƙaddara haƙuri daga me ƙaddara musibar da Allah zai ƙaddara shine na faɗa sannan haƙuri daga saba ma Allah sannan haƙuri da cutarwar mutane hudu ne haƙuri akan bin Allah haƙuri daga sabon Allah haƙuri akan musibar da Allah ya ƙaddara haƙuri daga cutarwar mutane والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها منهج أهل السنة يدار قدرا الله دكان صدق الله سكي الخير انت شر انت حلوها ومرها ما يدادن كومر دادن والإيمان بما قال الله عز وجل da yadda da abin da Allah maɗaukaki ya faɗa kada alima Allahu mal ibadu amiluna Allah maɗaukaki ya san bayi me za su aikata kafin ya halice su don akwai masu cewa Allah bai san abin da baya za su yi ba sai da ya halice su sai ya san me za su yi wannan halin dan adam ne eh ka je ka sayo generator ka dauka zai baka wuta sai da ka sayo ne ka san ba mai kyau ba da ka san mara kyau da baka saya ba ko kuwa wannan dan adam ne amma Allah kafin halice mu ai mala'iku sun faɗa atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun قد علم الله ما العباد عاملون الله يسعى بنا باي زاسي وإلى ما هم صائرون أبن كما زاسو كسن شزوا قريشي ده الله يسني لا يخرجون من علم الله با وند زي في علم الله ولا يكون في الأرضين والسماوات إلا ما علم الله sama da ƙasa ba abu da zai kasance sai abin da Allah ya sani Allah ya san wannan lokaci ne za mu sa wannan littafin ni kaina ban san ta ina fikirar sa littafin nan ya zo min ba ina dube-dube nan can sai Allah ya shigar da littafin hannuna sai na biyi ta na ci me yake ciki na ce wannan littafin ya kamata mu san shi mu karanta shi kuma littafin mun sai mun aje ina jin ya kusa shekara ha ko ni a cikin littafin ba ni da riba kawai jama'a sun san cewa wannan littafin yana nan ma ni ya ishe ni don da yawa ba su san da littafin ba ko in sun sani ba su mallake shi ba sai a dalilin shigar da darasin yanzu wani maza yi tunanin bari in sa a majalisar anguwanmu ko kuwa ba wai ka karanta a nan ka zauna ba ana gamawa sai ka sa a majalisar anguwanku kai maka isar da haka ilimi yake yaduwa malai ce wa ta'lam sannan kuma ka sani annama asabaka lam yakul li ikhtiyaka abin da ya same ka ba aishi don ya kuskure ka ba hmm wa ma akhtaka lam yakul li yusibaka abin da ya same ka ko abin da ya kuskure ka bayan shi don ya same ka ba ma asabaka min musibatin illa bi idnillah ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama wala fi anfusikum ko illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika ala allah yasir in kaga ya faru dama a rubuce zai kasance ka duba ayat ayoyi ba sai an ce Allah ya ce annabi ya ce ba a kana zaune shi yasa a kanuri ake cewa a kan Qur'an nan gata ya surin da tada na da ta surin ba ko abinda wai babba babba da yake zaune yake hanga karami ko a tsaye ba zai hanga ba ana nuna ana experience na yau da gobe yau da gobe abun da ke faruwa za ga wannan an kulla masa Allah ya tsayar da shi wannan ba kulla masa ba kuma abun ya same shi wannan an yi an yi ya faɗi bai faɗi ba wannan an yi an yi ya tashi bai tashi ba an neme shi a kashe shi ta nan a nan ana harbinsa ya gudu ka duba abin da ya faru ga dan uwa ga mokiyari wa ya tserar da shi yana zaune ya hange su suna zo a kan mashin yana ganin su suna ganin shi sun zo sun fara harbi ya tashi ya tsaya suna harbin ya juya suna harbin a suna harbin haka ya gudu shi kansa ya ce bai san wani irin tafiya yake ba kawai ya ga ya bar wajen wa ya tserar da shi ire-irensu suna da yawa ga kamsulun shi kam sojoji ne ma an harbe shi an harbe shi har uku daya ya karce shi biyu sun shiga sun wuce ya kusan awa ɗaya yana kwance jini yana zuba amma kwanan da muka haɗu da shi bai wuce sati biyu ba lafiyar zakarau wa ya tserar da shi wata kuma tana cikin gidanta tana kwance a sashin waje zai je ya kashe ta wannan kadai zai koya maka cewa abinda fa ya same ka Allah ne rubuta nawa suke gudu daga musibar suka je suka mutu a hanya wanda bai gudu ban ya tsira ashe ba dabaranka bane ba tunaninka bane kuma a cikin musibar da ake mutane suna talaucewa wani a lokacin yake kudin cewa ha ganin damansa ne saboda haka yadda da wannan din fa shine jari mala yace wat takbiru ala aljana'iz arba'un kabbara akan sallar gawa za a yi kabbara sau hudu wa huwa qawlu malik ibn anas shine magana imam malik ibn anas da sufyan ath-thawri da al-hasan ibn salih da ahmad ibn hanbal wal fuqaha da sauran fakihai وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم haka manzo sallallahu alaihi wasallam yace wabe wannan ba wai mujma'un alaihi bane akwai masu ganin kabbarar gawa ana kabbara kamar na sallar idi ma ko akwai kuma mai kabbara biyar amma wannan shi aka fi sani wanda ya shahara a cikin littattafai da na sunna da littafin fikihu na'am kada ka ce za ka je ka yi kabbara bakwai a jana'iza ka juya bayanka ka ga an dare an barka eh kafin a ce za a tabbaka a ilmantar na'am maliki wal imanu bi anna ma a kulli qatratin malakun yanzilu minas sama yadda da ruwan da ke sauka daga saman nan duk digon ruwan da zai sauka mala'ika ne ke sauka da shi hatta ya za'a haitu amarahu Allah azza wa jalla har ya aje shi a inda Allah ya ce ya aje subhanallah na'am wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa asqannahu fil ard wa inna ala dhahabin bihi laqadirun fa anshana lakum bihi jannatin min nakhilin lakum fiha fawakihu kathira minha ta'kulun وشجرة تخرج من طور سيناء ko ka duba dugon ruwa da ke sauka mala'ika ne ke zo da shi wannan zai nuna maka mala'iku suna da yawa mala'ika wal imanu bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina kallama ahli alqalib yawm badrin yadda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi magana da mutane wannan rijiya na badr wannan kafirai da aka kashe su irin su wannan utba bin rabi'a da sheba bin rabi'a da su abu jahal da aka sa su wannan jefa su a cikin wannan rijiya annabi ai ya zo ya yi magana da su hal wajattum ma wa'ada rabbukum shin kun tadda abin da Allah ya muku alkawari sai sahabi suka ce ya rasulullah tukallimuhum wa qad jiyifu za ka yi musu magana bayan sun mutu an jefa su rijiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ma antum bi asma bi kalami minhum ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba yadda kuke ji na haka suke ji na walakin nahum la yatakallamu su ba sa magana ne amma suna jin abin da nake faɗa malamai suka ce Allah ya maye musu da ransu ya ji yadda su magana manzo sallallahu alaihi wasallam don Allah ya ƙara bakanta musu rai gashi nan ana maka gargadi abu ya same ka sannan kuma aje ana goranta maka to dama na gaya maka yi me yasa baka tsira ba me yasa baka kiyaye ba ba kai kai ba to ka dandana ayyul mushrikina kanu yasma'una kalama sun kasance suna jin magana manzo sallallahu alaihi wasallam su ne wannan mu'jiza ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji yadda maganarsa amma ai Allah ya ce masa wa ma anta bi musmi'in man fil qubur kai baka zama ji yadda mutanen suke cikin kabari ba ko kuwa balle kuma ka zo kana karanta wai malaka ne ko ya abdallah azkur ahda alladhi qad kharajta alayhi min ad-dunya ko wai ka tuna da alƙawarin da ka fita da shi na sha fada na'am faddal faddal na sha fada cewa me yasa ba za mu dage da karantar da su suna da rai ba sai bayan sun mutu mutumin da ya shiga inda bai taba shiga ba tashi hankali ya ishe shi yanzu mutum kuna zaune baka taba ce masa wannan kaza ba kyau ba sai da yan sanda sun kama shi sun kai shi sel suna ta azabtar da sai ka zaka ce wane shan giya fa ba kyau wane kaza wane ne kallo zai ma da ka san ba kyau baka hana ni ba ko kuwa to balle ma a kabarin baya da hankalin ma yayi san me kake gaya masa tashi mata ishe shi kuma babu dalili ingantacce guda ɗaya da ya ce a karanta wa mamaci talƙaini in har talƙini zai yi amfani ba shi kenan ba tun da mutumin da ya ce ya yi shaida Allah mahalicinsa muhammadu manzansa musulunci addininsa alƙur'ani hujjansa ka'aba ita ce alƙiblarsa ba shi kenan ba ya ansa mala'iku sai me sai ni'ima a kyale shi ya ɗanɗana in ya yi daɗi ya sabbita Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti in kuma bai daidai ba wai dillu Allahu zalimin wa yaf'alu Allahu ma yansha a bar shi hakan nan kanu yasma'una kalama sun kasance suna masu jin maganar manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin manhajin ahli sunna wal iman bi anna ar-rajula idha marida ajarahu Allahu ala maradi mun yadda a manhajin ahli sunna cewa duk mutumin da ya rashin lafiya ana ba shi lada na rashin lafiyarsa duk jinyar da mutum zai yi ana ba shi lada in Allah so ya gafarta wa bawa sai ya ba shi rashin lafiya ya tsananta masa daga rashin lafiya don a kankare masa zunubansa ya samu shiga aljanna tunda hadisi ya nuna hatta shauka yi shaku hako hatta kayar da za ta shauki mutum Allah zai ba shi lada sannan malai ce wa shahidu ya ajruhu Allahu ala shahadati haka mutumin da ya mutuwa shahada Allah zai bashi lada na shahadan da yayi na'am والإيمان بأن أطفال الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يعلمون yadda da cewa yara ƙanana jarirai in wani abu ya same su a rayuwar duniya suna ji suna jin zafi an samu wani mutumin da ya fito ba khawarije ya ce yara jarirai ba sa jin ciwo in kaga sun yi kuka ba ciwo suka ji ba wasu ba sa jin ciwo a rayuwarsu a duniya ba shine malam yace mu yadda cewa al-atfalu idza asabahum shay'un fi dari dunya ya'lamun suna jin zafi wa dhalika abinda yasa malam ya kawo wannan magana anna ababakar bin ukhti abdul wahid abakar wato dan yar uwar abdul wahid din nan kala yace la ya'lamuna wa kadhab yace ba sa jin ciwo yace yayi ƙarya bakar bakar bakar annace ababakar ko bakar bin ukht waye abdulwahid ya ce ba sa jin ciwo malam ya ce suna jin ciwo wannan daga cikin manhajin khawari jawa kullum kirkira suke yi wani abin da ya saba wa tunanin mutum ya saba wa hankalin mutum sai a jefa cikin al'umma za ce a ashe malami ne fa malai ce wa alam ka sani annahu la yadkhulu ahadun aljannata illa bi rahmatillah daga manhajin ahlus sunna mu yadda cewa ba wanda zai shiga aljanna sai da rahmar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka wala anta ya rasulullah ce wala ana ko kai ne yace ko ni ne sai dai Allah zai nitsar da ni cikin rahmarsa illa bi rahmatillah wala yu'adhibu Allah ahadan illa bi qadri dhunubihi Allah madaukaki bai azubtar da kowa sai gurgurdun zunubinsa Allah bai zalunta bayi sai mala yace walau azaba ahlas samawati wal ardi idan da Allah zai wa mutanen sama da ƙasa mala'iku kenan da mutane da aljanu gaba ɗaya azaba barrahum wa fajirahum mai biyayya su da mai zunubin su azabahum ghayra zalimin lahum Allah ya musu azaba ba tare da ya zalunce su ba yanzu ba kuna sallah muna azumi me kaza ba me yasa muke muna gudun azaba to tare da sallanka da imaninka Allah ya girka ka a cikin wuta mala'ikan da mala ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun su ma Allah ya girka su cikin wuta Allah bai zalunce su ba wa zai ce Allah ni na yi ibada ya za ka zane wuta kai ɗin nashi ne wutan nashi ne shi ne malam ke cewa mai la ya juzu an yi ƙara lillahi azza wa jalla innahu zalim in har Allah ya azumtar da na sama da na ƙasa gaba ɗaya masu bi da mara biyayya ba za a ce Allah ya zalunci ba ai inna ma yadhlimu man ya'khudhu ma laysa lahu ai wanda za a ce azzalimi shine wanda zai dauki abin da ba nashi ba kai nashi ne yanzu gidanka kayi gini da dakuna da window sai ka ce wannan window karami ne bari in cire in sa babba sai a ce kai zalunci wannan kofar ba ne so anan bari in juya gefen nan sai a ce kai zalunci ha ka sai yadi goma ka kai wa tela in ka ce masa a yi maka zubin hannu ba na tela ba na keke ba sai a ce tela ya ce a kai zalunci yadin na waye kudin na waye to haka Allah idan ya halakar da mu gaba ɗaya Allah bai zalunce mu ba mu bayinsa ne yaf'alu ma yasha la mu'aqqiba li hukmi la yus'alu amma yaf'al mu yadda da wannan din yanzu kana ibada kana neman rahmarsa falalarsa da rahmarsa ne zai baka amma ba wai don cancanta ka baka cancanci wani abu a wajen Allah ba har wani zai ce a duniyan ma zai ce shi fa yana da yana da zarginsa a wajen Allah me yasa wai yana roƙon Allah abu har yau Allah bai bashi ba gar haka mutum zai bude baki ya faɗa ba wai ya dan ji wani abu a zuciyarsa ba wanda zai nadama istighfar furici zai yi a gaban mutane yana ganin kuma yayi daidai an da alan siriyundiya gar haka zai faɗa me yasa Allah ya baiwa wasu wanda sun tashi tare shi bai bashi ba wasu suna ce suna zubarwa karnuka suna ce shi kuma wanda zai sa a cikin sama bai samu ba ai to Allah madaukaki sai walau basata Allahu rizqa li ibadihi walakin yunzilu bi qadarin hikima ce daga Allah ba mutane suna kudin cewa ba daga mamiliyan goma da mamiliyan dubu da mamiliyan dari to amma wani ne a lokacin da yake da shekara bakwai ko shekara goma ya mallaki miliyan daya me yasa baka mallaka ba a lokacin don baka cancanta ba a lokacin da ka cancanta in aka baka kuma sai a ji maka kamar baka da shi don ka iya boyewa ka iya tsari a lokacin a kana da shekara 17-18 za ka baka miliyan goma ai duk gari za ka tayar musu da hankali hayaniya can wannan barazana wannan kaza kaza kai kanka ma za ka halakar da kanka amma lokacin da ka samu nutso aka baka ka san yadda za ka sarrafa asirin ka rufe saboda haka subhanahu wa ta'ala in ya azabtar da bayi gaba ɗaya bai zalunce su ba wanda za a ce ya yi zalunci mutumin da ya ɗauki abin da ba nashi ba kai nashi ne wuta nashi ne aljanna tashi ce ya ɗauki kafiri ya zunduma shi cikin aljanna ba mai cewa me yasa nashi ne ya ɗauki mumini ya jefa shi cikin wuta ba mai cewa me yasa nashi ne ka sa farar hula bakar hula jar hula akwai wanda zai ce me yasa ba naka bane kam kala na zunde koyo na saramin gidajin wannan shine ina muke wallahu la wallahu lahul khalq wal amru Allah madaukaki gare shi halitta gare shi umarni al'amari din nashi ne shi mai bada umarni shi mai hana wal khalqu khalquhu wad daru daruhu halittan halittansa ne gidan kuma nashi ne la yusalu amma yaf'al ba a tambaye shi game da abin da yake aikatawa wa hum yusaluna sune ba ake tambayan su wala yuqalu lima ba za a ce me yasa ba wala kaifa ko kuma ta yaya yace wala yadkhulu ahadun bayna Allah wa bayna khalqihi ba wanda zai shiga tsakanin Allah da halitta wannan manhajin ahlus sunna ba a shiga tsakanin Allah da halitta kace Allah zai yi wa wane kaza ko ba zai yi wa wane kaza ba Allah ba zai gafarta wa wane ba kamar da hadisi ya tabbata wani ya zo ya ce wallahi la yaghfiru Allah li fulan Allah wallahi Allah ba zai gafarta wa wane ba sai Allah madaukake aika manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ce manin ladhi ya ta'alla bi wa yake rantsuwa da ni anni la aghfiru li fulan ba zan gafartawa ne ba qad ghafartu lahu wa habita amalahu na gafarta masa kai kuma aikin ka ya rushe na'am hakan nan ba za a shiga tsakanin Allah da bayi ba wajen biyan bukata kada masu cewa masu addu'a kar su dauka cewa su suke yin abun malumma da ake zuwa musu addu'a malam yi mana addu'a sai malam ya dinga jin cewa shi kamar wani ambasada ne na Allah na wajen biyan bukatun mutane sai shi ya gaya wa Allah ne Allah zai biya bukatun mutane a'a ba haka bane ba eh za mu ga Allah eh mu za mu ga Allah wani ma zai taka mun kuma abinda muka gina ai rushe shi ba wahala eh wai in suka yi maka addu'a ka zama wani abu baka waiwayen su ai to ka koma talaucin ai ba abu mai wuya bane rashin sanin Allah me muke ma la yace wai da samita ar-rajul yatanu fil ala al-athari wala yaqbalu in kaji wani mutum yana suka ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam bayya karban su aw yunkiru shay'an min akhbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko yana kin wani abu daga cikin labarbaru da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar fatahimu ala al-islam ka tuhume shi akan musulunci musuluncin sa bai zauna ba har musulunci da gaske ne ya zauna ba yadda za a yi suka ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani labarin da ya zo daga gare shi fa innahu rajulun radiyil madhhabi wal qawli shi mutum ne mai mummunar mazhaba da magana mazhabar sa ba mai kyawu bace magana sa ba magana bace mai kyawu wala yatanu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam wala ala ashabihi radiyallahu anhum ko kuma ya suka ga sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam ne ce wala yi ta'anu ne bala wala yi ta'anu ba ba a yin suka ga Allah ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba a yin suka ga manzon sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'anna inna ma arafna Allah azza wa jalla wa arafna rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa arafna alqur'ana wa arafna alkhayra wash-sharra wad-dunya wal-akhirata bil athari yace ai mu mun san Allah madaukaki mun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun san alqur'ani mun san alkhairi da sharri mun san duniya da lahira ta hanyar hadisan ne ta hanyar annabi ne muka san wannan duka mutum yace zai sauke su kuma mu saurare shi babu fa innal qur'ana ila sunnati ahwaju min as-sunnati ila al-qur'ani wato qur'ani shine yake bukatuwa zuwa ga sunna akan bukatuwar sunna ga alkur'ani me ake nufi anan ma'ana idan hadisi ya zo annabi ya ce kaza to wannan abin da hadisi ya zo da shi ba za ka bukaci aya don fassara hadisin ba sai dai za ka bukaci aya don karfafa hadisin amma idan aya ta zo da magana zaka ko ba zaka wato dole ka koma ga hadisi don fahimtar ayar an gane as-sunnatu ahwaju al-qur'anu ahwaju ila sunna min as-sunna ila al-qur'an misali sallah lokaci biyar da Allah ya ce mu yi ina muka san cewa azhar hudu la'asar hudu magariba uku ta ina muka sani sunna idan aka barawa yayi sata faqtaw aydiyahuma ta ina za a yanke ta wuyan hannu ta ina muka sani zakka raƙumi biyar za a cire akuya shanu talatin za a cire ɗaya tinkiya arba'in za a cire ɗaya a ina muka sani a sunna saboda haka a sunna ahwaju ila alquran alquran ahwaju ila sunna as-sunnatu tuqayyidu mutlaq alquran wa tufassilu mujmal alquran wa tukhassisu umum alquran duk wannan sunna take yi saboda haka ba zai yi mutum ya ce ya wadatu ga sunna ba ai hatara da ta tsinanci aqida ta tsine ce wato kin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da littattafan fikihu na'am ina muke wal kalamu wal jidalu wal khusumatu duk abu ɗaya ne magana da jidali da khusuma fil qadari akan qaddara din nan khassa musamman manhiyun anhu abun hana ne abun hani ne gare shi inda jami'il firaqi daga dukkan wato mazhabobi magana akan kaddara husuma jayayya da yawa yanzu in aka tabo batun kaddara zaka je wani ya ce shi kaza ne shi kaza za ga shi mutum kamar miƙaƙe ne amma ka zo kan kaddara sai kaga ya zube to an ce Allah ya kaddara to ai kaza din ba to ai mutum kaza ya kasa gane menene kaddarawar Allah ya kasa gane menene kuma ikon mutum a cikin abin da Allah ya kaddara mala yace li'anna al-qadara sirrullah qaddara sirru ne na Allah naha rabbu jalla ismuhu al-anbiya 'anil kalami fil qadari Allah madaukaki wanda sunansa ya buwaya ya daukaka ya hana annabawansa su yi magana akan qaddara wa naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil khusumati fil qadari haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutane su yi husuma suna magana akan kaddara kada mutum ya shigi shigi akan kaddara wa karihahu ko wa karihahu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam kam Allah ya yarda da su sun ki mutum yayi magana akan kaddara wa karihahu tabi'un tabi'un sun hana mutum yayi magana akan kaddara wa karihahu al ulama malamai sun yi hani mutum yayi shigi akan kaddara wa ahlul wara da masu kamun kai cikin mutane su ma sun kame wa nahau kuma sun yi hani anil jidali akan musu fil qadari akan qaddara fa alayka to ina maka nasiha kai a zaman ka musulmi bit taslimi ka mika wuya wal iqrari da tabbatarwa wal imani da yadda wal i'tiqad da kuma wa i'tiqad ma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jumlatil ashiya da yadda da annabi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin jumlan abubuwan da duk yayi bayani abin da ya shafi janibin kaddara ka yadda waskut amma siwa zalik wani wannan ka yi shiru kar ka yi shishi alwara masu kamun kai alwara wayanda suke masana masu kamun kai wayanda ba sa sa kansu cikin abin da ba a neme su da shi ba masu kame kai daga duk abin da yake akwai shubuha akwai haramun akwai menene ya tawarra'un نعم مجي ما رحمه الله يتي نعم كي والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء yana daga cikin manhajin ahlus sunna yadda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an tafi da shi zuwa sama yana daga cikin mu'jizarsa mutum yana da jiki da nauyin jikinsa a ɗaga shi daga ƙasa zuwa sama ba fifike ba wani injin ba wata guguwa ba ce kamar irin ta annabi suleiman ya ɗaga shi hakan nan kawai mala'ika ya zo su tafi wa sara ila al'arshi har ya je zuwa ga al'arshi wa kallama Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana da Allah madaukakin sarki wa dakhala aljannata ya shiga aljanna wa tala ila nari ya leka wuta ya gani da ya dawo ma har yake bayanin abin da ya gani a cikin wuta yace wa ra'aytu sahibal hirra na ga matan da ta daure kuliya ko ta hana shi abinci har ya mutu to wannan mata na ganta a cikin wuta yanda kuma na ga amur bin luhai ya jirru kasaba kufin nar wanda ya kawo larabawa bauta a gumaka na gan shi yana jan hanjinsa a cikin wuta wa ra'al mala'ikata ya ga mala'iku wa kallama wa sami'a kalam Allah azza wa jal ya ji maganan Allah madaukake wa nushira lahu al-anbiya an tattara masa annabawa wa ra'a saradi suradiqatil arshi ya ga wato suradiqatil arshi shine daula da al'arshi duk abin da yake daura da al'arshi Allah ya nuna masa a hata bihim suradiquha wal kursiyya da kuma kursiyya wa jami'a ma fi samawati wa ma fil ardin Allah ya tara masa ya ga abin da yake cikin sammai da cikin kasai duka fil yaqaza a idon sa biyu a farke ba a cikin bacci ba hamalahu jibrilu alal buraki to ya ya tafi jibrilu ne ya goye shi akan burak ya dora shi akan abin da ake cewa al burak hatta me hatta adarahu fi samawati har ya kewaya da shi a cikin sammai wa furidat alaihi salawatul khamsu aka farlanta masa salloli biyar fi tilkal laila a cikin wancan daren wa raja ila makkata lailatahu ya koma zuwa makka cikin wannan daren wa zalika qabla al-hijra wannan kafin hijira zuwa madina ne wade malaci wa alam kasani anna arwaha shuhada lalle rayukan shaidu wanda suka mutuwa a filin daga fi hawasil at a cikin bakunan a cikin bakunan wato tsuntsaye ne hudur qarra tasrahu fil janna tana yawo cikin aljanna wa ta'awi ila kanajira tahta al-arsh zan tattaru zuwa wata taga a karkashin al-arshi wato rayukan tsuntsayen suna yawo da rayukan waɗanda suka yi mutuwar shahada a cikin aljanna su je nan su je nan suna ci daga cikin itatuwan aljanna karshe kuma su tattaru zuwa wani kadan wajen kandil din wannan rayukan su kenan na masu imani mun ji hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yayin da suka ci suka ji daɗi suka ce wa zai isar da labarin mu ga ƴan uwanmu na duniya mu fa rayu muke muna ci daga arzikin Allah Allah ya ce ne zan isar muku sai saukar da aya ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرهين بما أتاهم كو ما ليت وأرواه أهل الفج كو وأرواه الفجار sannan kuma rayukan fajiran mutane masu zunubi alkuwal kuffar da kuma kafirai fi bi'rin barahuti ko a cikin rijiyar barahut ne wahiya fi sijjin yana can sijjin yana karkashin ƙasa wa ma adraka nasallallahu salamata qindil qanadil jam'u na qindil qindil kuma wani kamar kuwa kamar taga ne abu haka kamar glass wanda rayukan suke tattaruwa ciki a kasan jahannam me ya faru anna arwaha shuhada'i تحت العرش نعم في ايش تأوي إلى قناديل تحت العرش هناك في نينا إلى نعم to a tsarin da muka dauki darasin nan mun yi bayani akan cewa shi yasa muka yi shi kafin sallah da bayan sallah muna so ne mu samu dama mu sauke wannan littafi a cikin dan lokaci kuma kana bukatan kamar sharhi ne wanda za mu yi bayani dalla dalla dalla dalla yadda za ka fahimta to amma dama abun ba lil mubtadi'ina bane ha kuma kai baka cikin mubtadi'in din sai dai ko ka lura da mubtadi'in din ne kake so a dan rage tafiya idan muka ce za mu yi haka za mu ɗauki lokaci mai tsawo na sani littafin yana buƙatar bayani sosai duk wurin da muke wucewa yana buƙatar bayani dalili na aya ko hadisi ko bayanai na malamai ko manhaji na waɗanda suka bauɗe daga wannan fahimtar a shigar amma muka ce za mu yi haka littafin na zai rike mu akalla wata uku zuwa hudu amma mu kuma muna so mu sauke shi a sati biyu haka ko biyu da rabi mun san irin wa'annan littattafan magabata wani zai rubuta shi tsakanin la'asar da maghrib ne kamar alwasitiya na ibnu taymiya ya rubuta shi bayan al'asr wal maghrib dan lokaci ne kawai wani ne zai zo da tambaya malam mutane fa suna da matsala akan abu kaza sai malam ya dauka ya rubuta sai ya bashi ya tafi eh wannan shine saboda haka a yi hakuri a bi mu amma za a bi za na ce yan uwa su dinga sawa a majalisu ko sai su yi tafsiri su bi a hankali har su fahimta kun san muna darussa na bukhari da na muwatta duk mun kace su saboda wannan mu samu wannan fursa mu abin nan amma in akwai wurin da baka fahimta ba kana iya ka komar da mu baya ka yi tambaya mai maka bayani ina muke يوم الجمعة بعد الصلاة من يراجع هنا to kaji malai yace zai yi a dinga sawa ran juma'a kafin khutba a dinga bayani dalla-dalla a kai ana karatu ana tafiya wanda Allah ya sa zai yi sallah a nan sai ya zo da littafinsa ya saurari darasin sannan kuma ya yi sallah Allah ya samu dace ina muke ma'al rahimahullahu ya ce wal imanu bi annal mayyita yuqa'adu fi qabrihi wajibi ne mu imani cewa lalle mu wato wato mamaci za a zaunar da shi a cikin kabarinsa mutum idan ya mutu aka binne shi za a mayar masa da ransa jikinsa kamar yadda yake duniya ba wai kawai za a tambaye shi rai ne jiki ne ba wannan ba za a mayar da ran ya shiga jikin za a zaunar da shi wa tursalu fihi ar-ruhu sai a aika da ran a jikin hatta yas'alahu munkarun wa nakirun har malaika munkar da nakir su yi masa tambaya anil imani wa shara'ihi da imani da shar'o'in imani sun matusallu ruhuhu bila alamin sannan a zare ransa ba tare da jin ciwo ba jin ciwo na farkon ya wadatar wa ya'riful mayyitu za'ira mamaci yana gane wanda ya ziyarce shi idza zarahu in ya ziyarce shi in ka je ka ziyarci mamacin ka kai masa sallama zai ji idza atahu ne wajenka ni na wace idza zarahu idan ya zo masa ko idan ya ziyarce shi sannan kuma wayata na amul mu'minu fil qabri wa yu'azzabu al-fajiru kayfa yasha Allah ha kayfa sha Allah wato mu'mini zai ji ni'ima a cikin kabarin sa sannan kuma fajiri ana masa azaba yadda Allah ya so kamar yadda hadisi ya nuna idan aka yi wa mutum tambaya a cikin kabari in mu'mini ne ya bada ansa daidai za a bude masa window daga gidansa na aljanna zuwa cikin kabarinsa yana jin sanyi na aljanna ɗin da daɗinsa har zai ce ma'ai tashin kiyama don ya je gidansa za a ce bayan zuba ne yi hakuri. hakan nan kafiri za a buɗe masa wundo na wuta yana ɗinga hura masa a cikin kabarinsa yana shan azabar ra'ai tashin kiyama saboda haka kenan mutum zai ji ni'ima da azaba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai al-qabru awwalu manazilil akhirah kabari shine farkon masauki na lahira in mutum ya ji daɗi a kabari to abin da yake gaban kabari ya fi sauki ya fi daɗi in ya ji ba daɗi a kabari to abin da yake gaban kuma ya fi zafi Allah yake yi malaita wal imanu bi anna Allah huwa alladhi kallama Musa bin Imran Allah madaukaki shine yayi magana na ina muke na wa alam yana can gaba ni a waje ne ce wal imanu bi anna allaha huwa alladhi kallama musa ibn imran kuma mu yadda cewa Allah madaukaki shine wanda yayi magana da Musa dan Imran alaihi salatu wassalam yawmat turi a ranar turu sina ran da Allah ya masa magana ya kira shi inda ya ce wa kallama Allah Musa taklima akwai wanda suka yi Allah shine yayi magana suka yi fassara ko kuke karanta ayar da cewa wa kallama Allah Musa taklima Musa ne yayi magana da Allah ba Allah ne yayi magana da Musa ha muto anan Allah ne masa magana mu yadda da haka walamma ja'a Musa limi qatina wa kallamahu rabbuhu to waye magana anan a can wa kallama Allah zai iya a wajen larabci zai yi in ka ce Allah fa'il ne Musa maf'ul to in ka ce kallama Allah Allah shine lafzul jalala shi aiki ya auku akan shi Musa shine fa'il an kaddamar da wato shi to anan wannan kenan a wajen wa'incan to amma wa kallama Allah Musa taklima a can ma Allah ne magana walamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayka nan ma Allah ne magana wa kallamahu rabbuhu ba yadda za a yi kace ka canza kace ba Allah ne magana ba anan nabiyun kace Musa ne wa Musa yasma'u min Allah al-kalama bi sautin Musa yana jin magana daga Allah da murya waka fi masami'ihi minhu ya afka ma kunninsa don akwai masu cewa Allah ya magana ne ba da sauti ba ai in an ce sauti ne ai to sauti halitta ne kaga shi mushabbihin kenan a kawai Musa ya ji a jikinsa ne an yi masa magana a kunne ake ji ko a jiki la min ghairihi ba daga wani kunne ya ji ba faman qala ghaira hadha faqad kafara billahi alazim duk wanda ya ce ba haka bane to ya kafirce wa Allah don Allah ne faɗa ya yi magana da Musa kace Allah ba kai magana da Musa ba ya mayarwa Allah maganarsa duk wanda ya mayarwa Allah da maganarsa ya kafirta na sallallahu salama masami'ihi masami min masami Musa Musa sami'a al-kalama min masami'ihi ya ji maganan da majiyansa minhu daga Allah wa'alam ka sani anna sharra wal khaira bi qada'illahi wa qadari sharri da alkhairi su faruwansu da hukuntawan Allah ne da kaddarawarsa sharri ba zai zo da kansa ya ce na zo sharri don in yi sharri ba alkhairi ba zai kawo kanshi ya ce ni na kawo kaina in yi alkhairi ba Allah nake kora su na'am na'am malai ce wal aklu mauludun utiya kullu insanin min al akli ma arada Allah azza wa jal ankali haifaffe ne wato daga babu aka yi shi kuma an farar da shi ne yana girma yana bunƙasa jariri lokacin da aka haife shi yana da hankali ba shi da hankali amma yana da hankalin abu ɗaya shine tsotson nonon gyatumarsa wannan ya sani ana sawa a bakinsa zai tsotsa wannan mataki na farko amma hankaltuwa babu mutum yana samun hankali yana girma yana girma yana girma hankalin na girma to kowa Allah ya bashi hankali gurgudun yanayinsa gurgudun yadda Allah din ya so ya bashi za ga wani shekarunsa ba su kai ba amma hankalinsa ya kai wani kuma suna tafiya da shekarun da hankalin daidai wani kuma shekarun ya tafiya hankalin bai je gun shekarun ba ko kuwa duk akwai su wani ga shekaru ga hankali wani ba shekarun ba hankali wani ga hankali ba shekara wani ga shekara ba hankali rabbuka yakhluqu ma yasha malati yatafawatuna fil uquli mithla adh-dharrati fis samawati haka ne wato suna samun bambanci a wajen hankali kamar kiyashi a cikin sama kiyashi ya kankantansa sama ya girmanta to haka mutane suke wajen hankali wani hankalinsa sifir wani kuma hankalinsa cikakke tafawut in ka kaga wannan kwatancin ya yi tsakanin akwai rata abu kamar kiyashi da abu kamar sama to a tsakanin nan ne ba wai karami da babba haka ba za ka ɗauka daga babban sai ka zo haka har ka zo kiyashin ko to a tsakanin na ayi darajoji ne haka mutane suke amma kowa kuma ya fi yadda da hankalinsa ko ba haka ba wani yace za da a cire hankulan mutane a tara su aure guda aka ce kowa ya zai dauka wani ba zai ce bai yadda da hankali shi bai dauki wani ba zai dauka ba kowa ya fi yadda da hankalinsa yana gani shi hankalinsa cikakke ne ko da kai kana ganinsa da wani wulakula Allah sarki akwai wani dan uwa da ya rasu wani ya zo ya yi wasu maganganu sai ya dauka ba zai gane ba sai ce abun ma uku ba kwata ne ba ma'ana ma'ana hankalinsa bai cika ba aka yake ne sai mutumin sai da ya nisa a cikin maganarsa ba sai ya ce kana ce uku ba kwata din ni ba da hankali ne ai na san abin da ka faɗa kaza kaza wani zaka gan shi zai yi komai amma akwai inda zaka samu kuskurensa a kuɗi hankalinsa cikakke a sauran mu'amala kuma wani kuma a wajen mace ne hankalinsa cikakke amma sauran haka wani kuma a wajen tsafta za a gashi da tsafta kamar wani da ya tsira mai tsire ko yana ya ce shi mai tsin ya ce wani kira mai tsire ba a sa wuka a yanka shi za ka cire masa ne a sandan haka sai ka bashi yana gaya masa to baya jin yaren karka sa wuka ba in ka sa wuka na kare shi kuma bai ji ba mai nema yana in ka sa wuka zaka cika yanka ba bai sani mai ta sa wuka yana yanka ya ce ya ce a gare wa shi ko tsafi ne ko me wallahi ala shi in an sa wuka ba zai ci ba yana yana so kace wanda jana kimiyya jana kimiyya wa mugribin da ina muke na'am Allahu akbar malaika cewa wa yutlabu min kulli insanin min al'amali ala qadri ma atahu Allah min al'aql Allah madaukaki wato yana neman mutum yayi aiki na gurgudun abin da ya bashi na hankali hankalinka cikakke to duk abin da addini ya neme ka kai shi daidai in a irin hankalinka kai in ka shiga sallah kana kalle kalle irin hankalinka na ce ba ba wai jahilcinka ba irin hankalin wani irin yanayin hankalinsa ne to haka Allah zai karbi sallarsa in a irin hankalinka kai gashi nan dai duk a hankalinka dai matsayin da kake kurma ma ba yana ibada ba ba iya karatun fatiha ba Allah ya san me zai yi makaho zai je zuwa ya bawali da guntun bawali a jikinsa ya taba kaya ya taba menene bai sani ba Allah zai karbi ibadarsa don Allah ba zai dora masa abin da yafi karfin shi ba haka a hankali in hankalinka cikakke ne to ana neman ka cikakken an ce ka cire zakka waye zai cire ba sai wanda aka bashi ba ba ka da kudi za a ce ka cire ba a ce kuma dole ka nemi kudi don ka cire zakka ba ka zauna sai kudin ya zo sannan ka cire saboda haka ana wa mutum magana ne gwargwadon hankalinsa e shi ne na ce na yi magana yi na ce ba na jahilci ba wanda irin yanayinsa ne yanayin hankalinsa akwai wanda ake cewa akwai wulakaru ko yanayinsa ne shi na وليس العقل باكتساب وانما هو فضل من الله تعالى hankali fa ba iktisabi ake ba ba yau da gobe bari in yi in yi hankali a'a Allah ne zai baiwa mutum hankali ilimi zaka neme shi kudi zaka neme shi amma hankali yadda aka baka haka sai dai kai amfani da shi wasu Allah ya ba su hankali ya ba su kokolwan amma ba sa utilizing din shi ba sa amfana da shi kuma duk wanda ya yi amfani da tunaninsa da kwakwalwansa ma a duniya bai yi amfani da ɗaya bisa hudu na irin kaifin hankali da Allah ya bashi hankalin da Allah ya baiwa ɗan adam malamai suka ce ya fi kwamfuta a yadda Allah ya yi mutum ya fi kwamfuta to amma mu yi amfani da abin wajen hadda akwai lokacin da aka gaya mu akwai wasu abubuwa guda nawa ne na wajen kaifin hankalin mutum ya dan kwambiyu na manta ya ce abun kamar guda shida ne sai mutum ya haddace ƙura'ani izu 60 ya ɗauki kwaya biyu ciki a ciki kuma akwai ɓangaren da ya shafi sanin kanka ne me ma'ana sanin kanka kai ɗin me kake so me ba ka so da wanda ka sani da wanda baka sani ba abin da ya shafi rayuwarka akwai gurbinsa a cikin kwakwalwan kanka kawai akwai wanda kuma mutane da kake mu'amala da su wane halinsa kaza ne wane halinsa kaza ne wane halinsa kaza ne akwai wannan akwai mana zunzurutun ilimi na bincike na duniya shi ma da gurbinsa ban mu amfani da abin da aka bamu za ka ji mutum bayan haddace Kur'ani zai haddace hadisi dubu ɗari ba wani malami mai rawaito hadisi da za ka kama shi bai san shi ba mutum ne kamar kai a hakan kuma in yace zai ɗiba kuma zai samu zai samu wurin da zai haddan ba wanda za a ci haddasa ta cika nan gaba ba zai hadda ba babu shi amma memory zai cika a deleting wani abu yana buduwa musamman wanda ya haddace Kur'ani zai ga wannan sirrin duk wani fanni da ka shiga zaka ga yana buduwa karatu kuma a farkonsa zai baka wahala amma kana karawa yau zaka karanta layi daya da ke zaka haddace to gobe zaka ga layi biyu sun yi maka sauki jibi zaka ga layi uku kana iya haddawa gobe haka zai saba zai saba zai budu zai budu kama ina masu amfani da wannan din don kwakwalwar ta budu duk kwakwalwar neman na cefane ya toshe ina muke قال رحمه الله يجي واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة عدلا منه كسني الله مدوكك يا في في تساشي باي أكن ساشي من زنيني متانيني تلك الرسل فضلنا بعضهم ولقد فضلنا بعض النبيين على ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا haka Allah ya mu da fifiko tsakaninmu in a uwa ɗaya kuka fito Allah ba zai ku ɗaya ba makaranta ɗaya kuke aji ɗaya kuke Allah ba yi ku ɗaya ba sana ɗaya kuka koya kowa an bashi certificate kowa ya fita da credit Allah ba yi ku ɗaya ba a takaddan ne kowa ya samu credit credit credit ɗin amma a zahirin al'amari in aka gwada ba daidai kuke ba to anan duniya haka a lahiran haka a duniya mun sani abinda wani ya ce ya kwana wani ba shi yake ci ba ko kuwa gidan da wani ya kwana ba nan wani yake kwana ba Allah ya fifita sashi akan sashi haka a cikin gidan aljanna mutafawitu na fi darajat wani yana ƙasa wani yana tsakiya wani yana sama wani yana firdaus al'ala bi jiwarin nabi sallallahu alaihi wasallam ja'alani Allahu iyyakum minhum adlan minhu Allah madaukake yana yi saboda adalcinsa la yuqalu jara wala jana ha wala haba na'am Allah ba za a ce yayi zalunci ba ba kuma za a ce wani yayi masa kurjini ba na'am baya tsoron kowa kuma ba wani wanda yake zai masa barazana wani yayi don wani yanayinsa zaka ce to bari a yi masa din ko to Allah ba wannan ba zalunci ba ne ba tsoron wani ba ne faman kala duk wanda ya ce inna fadlallahi ala almu'mini wal kafiri sawa fa wa sahibu bid'a duk wanda ya ce falalan Allah ga mu'mini da kafiri daidai ne to shi dan bid'a ne ba su zama taba zama ɗaya ba afa najalul muslimina kal ma lakum kaifa tahkumun أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ها آية سجدة ميتك شوى باين سجدة أفمن كان مؤمنا جزاك الله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون anan duniya ma fa ba sai a lahira ba anan duniyan ma rayuwar mumini da wanda ba mumini ba ɗaya bane tumanina natsuwan zuci kwanciyar hankali da sanin yadda Allah ya sa ka ka bauta masa ba daidai kuke ba wannan aya tana cewa man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba mu'min yanzu abu zai same sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma zurni fi musibati wa akhrij li khairin minha wanda ba mu'mini ba fa abu yana samun sai je kwankwadi giya da yana gani ta giya ne zai samu natsuwa wani arne ne wani dan shi ya mutu sai da ya kashe kuɗi aka je asibiti an yi magani an yi magani duk bai yi ba yaro bayan an kashe kuɗi sai ya mutu sai ce ah yana rankwasa kan yaron waya ya zai mutu bayan ya ci kuɗi kuma mumini in ɗansa duk kuɗin da ya kashe kuma ɗan ya mutu me zai yi ba zai ɗauka wani abu ne ba tausayawa ɗan ma zai yi addu'a zai masa yana tsammani lada a wajen Allah saboda haka duk wanda ya ce mumini da kafiri ɗaya ne shi ɗan bid'a ne bal faddala Allahu al-mu'mina 'ala al-kafiri Allah madauki ya fifita mumini akan kafiri wa ta'i 'ala al-ma'asi at-ta'i wanda mai biyayya 'ala al-'asi akan mai biyayya me na ce akan mara biyayya abba'i mai biyayya alal asi akan mai sabo ha wal ma'suma alal makhduli da kamamme Allah ya fifita kamammen mutum akan kaskantaccen mutum ma'sum shine wanda aka kare shi daga zulubi in muka ce ma'sum babba su ne annabawa da Allah ya fifita su na'am amma ana ma'sum shine wanda ya kamamme Allah ya tsare shi daga zunubi wanda makhdul man khadalahu Allahu bi ma'asihi wanda Allah ya kaskantar da shi dalilin sabonsa adlan minhu wannan adalci ne daga Allah huwa fadluhu yu'tihi man yasha'u falalasa ce yana bada ita ga wanda ya so wa yamna'uhu man yasha'u kuma ya hana wanda ya so na'am wala yahillu an taktuma an-nasihata ko haka ne me ne gaban ولا يحل أن تكتم النصيحة لأحد من المسلمين bai halatta an tattuma nasihata ahadin minal musulmina larabcin ba ni jin daɗin shi me a wajenka aha daidai ne amma ya ce wala ya hillu an taktuman nasihata ahadan minal musulmina yayi an taktuman nasihata li ahadin aw taktuman nasihata ahadin na'am muje muje an fahimci zahirin bai halatta a boye nasiha ga wani musulmi wato kada ka boye nasiha in ka ga wanda ya cancanta ya masa nasiha kar ka boye yayi kuskure ka gyara masa minal musulmi cikin musulmai barrihim wa fajirihim mai biyayya ko fajiri matsalar mu babba da fajirai barri eh mai biyayya za ka yi masa nasiha kullum kana wajen karatu kuna kaza in kaga yayi kuskure za ka yi masa nasiha don kana jin zai iya daukawa don yana son gyaruwa amma wanda yake kan sabo ka taba kiran dan wiwi na anguwanku ka zauna da shi kai masa nasiha wani mashayin giya wani mai butulci wani mai kaza wani mai kaza da mun gansu sai mu kyamace su mu bata rai ko mu nemi gallaza musu wannan ba shi da karantarwar annabi ba sallallahu alaihi wasallam wanda kaga dan kwaya ya ya zama dan kwaya ka bincika ka samu lokaci ka zauna da shi kai masa wani kyauta kai masa nasiha in yau bai dauka ba gobe sai dauka kuma matsalar mu da nasiha shine gaggawa na samun sakamako yanzu ka kira shi ka masa nasiha an ce in yi nasiha ga dan kwaya ka zauna da shi ka yi masa nasiha bai ji ba ya je yana ci gaba sai ka nisantar da shi a'a ka zauna da shi kai masa nasiha da kwadaitarwa kwadaitarwa da tsoratarwa tsoratarwa la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am amma wannan din yayi wuya a tsakanin mu to bai halatta mu koyi nasiha ga wani musulmi fajiri ko mai biyayya fi amrin min umuri dini kaji ba cikin wani al'amari cikin al'amuran addini ya ga kaga yara ba sa sallah lokacin sallah yayi kai musu magana kuje ku yi sallah mana kafin ku yi wasan Allah ya ji kan Sheikh Usman rahimahullah ya tashi yana tafiya darasi yara suna buga ball da ya ga su yace kuje ku yi sallah mana suka ce ba su je ba yayi musu nasiha yayi musu nasiha sai ya wuce wata ran da ya zo yace kuje ku yi sallah suka ce ba za su yi ba sai ya zauna a filin ball din yace ni kuma ba zan je ba zan zauna sai sai mun je mun yi sallah tare har yaro ɗin ya zage shi shi ne ya zauna da aka ga dagewansa sai wani ya ce kai ku zo mu tafi suka ɗauki bol suka bi shi har masallacinsa yana zuwa almajirai da suka gan shi kowa yana darewa shek ya zo sai ya zo sai yaran da suka gato wani mutum ne wannan abu kamar wasa sai ɗaya yaron ya tambaya waye ne wannan ɗin su suna jin Sheikh Usaimin ba su san shine ba a garin su da aka gaya mishi wasu har kuka suka yi cikin su dalilin kula da sallar su kenan wasu su amma kai kaga yara suna kai ƴaƴan mu ma fa ɗanka yana buga bol kai kana masallaci ko yana bacci kana masallaci na muke na'am malam yace faman katama faqad ghashsha almuslimina don mutumin da ya boye abin da ya sani yayi wa musulmai algush in ka boye nasiha kai algush saboda ka kai nasiha wa man ghashsha almuslimina faqad ghashsha ad-dina to fa wanda yawa musulmai algush to ya algush cikin addini wa man ghashsha ad-dina duk wanda ya algush cikin addini faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minina ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon Allah ya ha'inci mu'minai kaga girman abu kana gani abu ne mai sauki ga inda abin zai kai ka na'am na'am malar rahimahullahu ya ce wallahu azza wa jalla sami'un basirun Allah maɗaukakin sarki shi mai ji ne ga abin da baya suke faɗi basirun sannan mai gani ne alimun masani ne ba abin da ke ɓuya Allah jinsa yana ko'ina iliminsa yana ko'ina ganinsa yana ko'ina ya dahu mabusutata ne hannayensa a shimfiɗe suke ma'ana yana ciyarwa saka allaili wannan hari Allah baya rowa dare da rana kaga siffar hannu ya tabbata ga Allah ba a neme ka ka bincika ba ɗazu mun karanta kar ka yi tunani cikin Allah ga yi tunani cikin halittansa qad alima anna al-khalqa ya'sunahu qabla an yakhluqahu la ilaha illa Allah Allah madaukaki ya san halittu za su saba masa kafin ya halice su kai da zaka kasancewa dan da zaka haifa zai zama shaqiyin da zaka haife shi ne amma Allah ya san za su yi sabon malamai malaiku mai suka fada a ta ji alfiya man yufsir fiha wa yasfiku dima wannan nan sabbi fi amdika wani qad salaka zai ce inni a'lamu ma la ta'lam ya san za su saba masa ilmuhu nafidun fihim ilmin Allah zartacce ne a cikin su abin zartarwa ne ma'ana bai gushewa cikin su falam yamna'hu ilmuhu fihim an hadahum lil islam haka ne saninsa ga halinsu bai hana shi ya shirye da su musulunci ba ya sani a cikinsu akwai wanda ba zai yi musuluncin ba amma ya ce su yi musulunci ya san za su saba masa ba za su yi ba amma ya ce su yi ikonsa ne ganin damansa ne wa man nabihi alaihim ya wato ya ni'imta musu musuluncin karaman karamci ne wajudan da kyautatawa wa tafaddulan da falala falahul hamdu godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shirya da mu zuwa ga wannan addini wa alam ka sani annal bisharata inda al-maut thalatha bisharatin shi fa albishir a lokacin mutuwa albishir iri uku ne ba dukan albishir bane albishir yuqalu za a ce da mutum abshir ya habiballahi bi ridallahi wal janna Allah ya sa muna ciki za a ce albishirinka ya kai masoyin Allah da yaddan Allah da shiga aljanna wa yuqalu za a ce abshir ya abdallahi bil jannati ba'da al islami ya kai bawan Allah albishirinka da shiga aljanna bayan musulunci wa yuqalu kuma za a ce abshir ya adu wallahi bi ghadabillahi wan nari za a ce albishirinka ya kai makiyin Allah da fishin Allah da shiga wuta haza qawlu ibn Abbas wannan magana daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma
أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقال بعد ال...
انتقال
أيوة ناكو يا في كيو albishirinka da shiga aljanna ba magana albishirinka da shiga aljanna bayan kaji azaba albishirinka da wuta wannan shi ne ba'adal islam din nan ba kamar yadda yake a wajena ba ba'adal intiqam wadai da akwai wanda za su shiga wuta kafin su shiga aljanna to wannan su na biyun nasu ne na farkon ka san hisabi hisabi darajat ne akwai wanda za su shiga aljanna babu hisabi akwai wanda za su shiga aljanna da hisaban yasiran akwai wanda za su samu hisaban asiran kafirai kenan a wanda masu zunubi kenan sannan kuma akwai wanda ba za a yi musu ma hisabi na binciken ba saboda kafircin su wuta ne kai tsaye saboda haka nan ba'd al-intiqam din yafi na'am واضح قال واعلم ان اول من ينظر الى الله تعالى في الجنه متى هكا ني قرفي بيرياي متى هكا نكتفي بهذا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم